الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين وأبدل الصلاة وأتم التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم muna talata ashirin da ɗaya ga watan goma watan shawwal a cikin watanni na addinin musulunci shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu hijirar hiyayyen halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga makka zawa madina wanda ya ɗaya ga watan shidda shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiyya Allah subhanahu wa ta'ala wanda sai ya so ake, fa'alu lima yurid, ya sake mayar da mu wannan majalisi wanda muka mashi taken mu koyi ibada. Allah subhanahu wa ta'ala mahalicci na mahalicinka, bayan ya ƙaddara mana mun azumci Ramadana. na shekara biyu, muna fatan Allah karbi azuminmu Allah ya karbi sallolinmu Allah ya karbi sadakokinmu Allah ya karbi zumuncinmu Allah ya karbi dukkan ibadar da muka yi ta ƙarƙashin littafin Allah da suna ingatatta kurakuranmu da zinubanmu Allah subhanahu wata'ala ya kankare mana wa'inda Allah ya kadar rayuwarsu kafin Ramadana na wannan shekara 1442 musulmi Allah kai musu rahama wanda kuma farko-farkon Ramadana an fara da su Allah ka karɓi rayuwarsu musulmi maza da mata Allah kai musu rahama wanda kuma Allah ya kaddara an yi sallar da su wayansu ranar sallar ma musulmi su ma ya Allah muna roƙonka Allah kai ne Allah Allah kai musu rahama mu da Allah ya jinkirta mana kila Allah ya jinkirta mu ne ko ya jinkirta maka ko ya jinkirta mata dan a samu masu tuba zuwa ga Allah masu komawa zuwa ga Allah dan a samu masu yawaita ayyuka na alkhairi kila dan mu samu gidan aljanna wannan kuma muna neman dacewa daga Allah subhanahu wata'ala ibadunmu da muka yi na baya Allah kaddara ka karba wayanda zamu yi nan gaba Allah subhanahu wata'ala ka kaddara waɗanda ka karbe su ne fatanmu Allah subhanahu wata'ala ya kankare mana zunubanmu in shigar da mu cikin jannatul firdaus iyaye da kakanni da iyayen kakanni musulmi Allah ka yi musu rahama malamai wanda sun karantar da mu Allah ka karɓi rayuwarsu Allah ka haɗa mu da mu da su cikin jannatin firdaus malaman waɗanda suke da rai Allah ƙara musu imani da adalci idan lokacin su da namu yayi Allah ka haɗa mu cikin jannatin firdaus yaran mu ɗan mata waɗanda ba su da mazajen aure Allah kai ne Allah ka aurar da su ga mazajen ƙwarai zaurawa ka aurar da su ga mazajen ƙwarai mu da muke da auren Allah kai ne Allah Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka ba mu sabon arziki na alkhairi Allah ka ba mu abin da zan mu ci mu sha ta hanya kyaukyawa Allah subhanahu wata'ala ka jagorance mu cikin abin da za mu faɗa mu samu dacen littafin Allah alkur'ani mu samu dacen sunna ingantatta ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ɗan uwa tuntuban harshe Allah kai ne Allah Allah ka tsare mu karancin ilimi abin da mu gane wani addini Allah gane da mu ƴan uwa ƴan uwa musulmi bayan mun yi hutu na Ramadana ina gani a darasi da ya gabata mun tsaya a darasin mu ne na 41 yau muna neman jagorancin Allah ya jagorance mu cikin littafin Allah alqur'ani da sunna ingantatta da kuma abin da magabata na ƙwarai suka ce a kansa za mu tashi a kan darasi na arba'in da biyu darasi na arba'in da biyu in bun manta ba don na manta yan uwa masu sauraronmu za su gyara mana wajen tabbatar da darasinmu da muke bin shi a jere ɗaya bayan ɗaya za mu tashi a kan darasi na arba'in da biyu yan uwa yan uwa musulmi muna a cikin wani littafi namu na al-muqaddamatul iziyya لجماعة الأزهرية أبي الحسن علي المالكي أجد رحمه الله في مذهب الإمام مالك رضي الله عنه أتكين فهمتا da tunatarwa da faɗakarwa da ba da fatawa da ilmantarwa ta addini ƙarƙashin fahimta ko ba da fatawa ta wato imam malik mazhabin imam malik ɗan anis allah ya ƙara yarda da shi yan uwa za mu tashi akan babu salisu fi zaka babe na uku a cikin zakka mai binmu a cikin darasi ‘yan uwana ɗalibai idan littafinka mai jan bango ne mai jan takarda ne muna shahi na ɗari da arba'in da hudu a wannan littafi mai jan bango mai sharhi a gehinsa shahi na ɗari da arba'in da hudu ‘yan uwa ‘yan uwa musulmi ba da bismillahi rahmanir rahim mala yace babu salisu fi zaka babe na uku a cikin sha'anin zakka kafin mu shiga baban gadan-gadan a cikin wannan littafi na al-muqaddamatul iziyya li jama'atul azhar ta abul hasan ali malik rahimahullah ya kamata mu yi ta'arifin kalmar az-zakatu az-zakatu da zayyun da kafun da alifun da ta marbuta azzakatu waɗansu daga cikin malamai suna cewa a cikin yare na larabci azzakatu fi lugha ita zakka a cikin yare na larabci azziyada shine dadi wa shar'an kuma a shari'a tamu wannan ta addinin musulunci a musulunci idan aka ce maka azzaka ibaratun injimala abin lura ne ana haƙƙin daga wani haƙƙi ya jibu da yake wajaba filmal a cikin dukiya alladi balaga nisaban wadda ta kai nisabi ta kai lissahi mu'ayyinan wanda yake abin ayyanawa abin bayyanawa dukiyar taka ta kai lissahi kaza an ayyana ta dukiya iri kaza ce bishuruɗin amma da waɗansu sharaɗai makasusatin wanda yake abin keɓancewa kuma gawa li ɗa'ifatin ga wata jama'a makasusatin ita ma wadda take abin keɓancewa to kaji a taƙaicen taƙaicewa a luga a ziyada wa shar'an ibaratun an haƙƙin yajibu filmal alladhi balaga nisaban muayyanan bi shuru'in makhsusatin li da'ifatin makhsusa dan uwa musulmi to ina hukuncin zakkar a musulunci ko miye dalilinta da yasa ake yin ta sai malam ya ce maka azzakatu ita dai zakka faridatun farilla ce min fara'idul islam na daga cikin farillai na musulunci wa rukunun kuma rukuni ce min arkanihil khamsa na daga rukunan nan dai na addinin musulunci da ka sani guda biyar dalilin haka da aka ce maka zakka wajibi ce farilla ce wa aqimus salata wa atuz zakata ku tsaye da sallah ku ba da zakka wannan shi ke nuna maka farillancin wato zakka wajibcin zakka wa aqimus salata wa atuz zakka ku tsaye da sallah sallu kamar ra'aytumuni usalli wa atuz zakka kuma ku bayar zakka irin yadda manzan rama alaihi salatu wassalam ya karanta idan ka koma ɓangaren sunna kuma hadisi ingatacce annabi umar radiyallahu anhu qal ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin shahadati allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sala wa ita'iz zaka wa hajjil baiti wa saumi ramadan muttafaqun alai sai ka ɗauko hadisin abdullahi ɗan umar radiyallahu anhuma alaƙari da rasu da shi da baban duka da umarkin da shi abdullahi duk sabon manzan rama ne alaihi salatu wassalam alaƙari da rasu ya ce manzan rama alaihi salatu wassalam wa ma'arsan illa ramatan lil alamin manzon rama alaihi salatu wassalam ya ce buniyar islamu ala hamsin an gina musulunci a bisa ababe guda biyar a bisa shishike guda biyar a bisa waɗansu jigo guda biyar na farko shishiken ko jigon shahadati Allah ilaha illallah shaidawa babu wani macancancin a yi mishi bauta da gaskiya sai Allah la ma'abu da bi haƙƙin illallah babu wani macancancin da ya cancanta a yi mashi bauta sai Allah ai akwai abin da ake bauta musu musu cancanta ba kamar mai bautar rana ai ba cancanta ba ta halitta ba ta kashewa ba ta rayawa eh ba ta arzuta ba ta tarabtawa mai bautar dutse haka nan mai bautar gumakuna mai bautar bayin Allah duk to ka shaida babu wani wanda ya cancanta lama abudan bi haƙin illallah babu wani macancancin da ya cancanta a ce an bauta mishi sai Allah hakanan wa annan muhammadar rasulullah annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah da'atuhu fima amara wata sadiquhu fima akhbara wastinabu ma naha anhu wa zajara wa Allah ya abudullah illa bima shara'a kaji da'atu bima amara ka yi mishi da'a a nan sallallahu alaihi wasallam a cikin duk abin da ya umarni ka yi mishi da'a kan haka wa tasdiquhu bima akhbara ka gaskata shi a cikin duk abin da ya baka labari na alqur'ani ne ko sunna ingantatta abin da ya ce maka abu kaza ne zai zo ko ya kamata a ya baka labari ya sanar da kai to gaskata shi wasidi fi ma akhbara ka gaskata manzara wa sallallahu alaihi wasallama a cikin abin da ya baka labari rukuni na farko kenan shaidawa babu wani mutum cikin ayyukan wuta da gaskiya sai Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne daga Allah la atbi ma amara wasdiqu bima akhbara wastinabu ma naha an wazajara wa Allah ya abudallah illa bima shara'a sai rukuni na bi iqami sala sai da sallah dan uwa musulmi sallu kama ra'aytumuni usalli ku tsaye da sallah ka koyi mata sallah irin ta manzon rama alaihi salatu wassalam wa ita zaka sai rukuni na uku bayar da zakka shine maudu'in mu da muke a kansa shine mahallin shahidikin mu a kansa na zakka sha'anin zakka dan uwa bayar da zakka rukuni na uku ce rukuni na uku kenan ko wa hajjil bait da ziyartar ɗakin Allah limanisa da ilai sabila ruguri ya kawo amma da ce wa hajjil bait da ziyartar ɗakin Allah wa somi ramadana da kuma azumta watan ramadana shi na cikon biyar muttafaqun alai wannan hadisin bukhari da muslim suka rawaito shi buniyal islamu ala khamsin shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ɗaya kenan wa iqamis sala biyu kenan wa ita'iz zaka uku kenan wa hajjil baiti kudu kenan wa somi ramadana biyar waɗannan su ne shika-shikan musulunci guda biyar zakka ta zo ɗaukuwa don a nuna maka wajibcin zakka idan Allah ya ƙaddara maka dukiyar ka gane akan uwa musulmi sai ka koma daga cikin wasiya da manzon rahama alaihi salatu wassalam yayi li mu'az bin jabal ga mu'az dan jabalin lamma ba asahu ilal yaman yayin da manzon rama alayhi salatu wassalam ya aika ma'az zuwa garin yaman domin yi musu wa'azi domin kiran zuwa ga addinin musulunci ya yi mishi waɗansu wasiyoyi daga cike ce ud'uhum ila shahadati Allah ilaha illallah kai ma'azu in Allah ya kai ka garin yaman ka kiraye su zuwa ga shaidawa babu wani macancancin a yi mishi wuta da gaskiya sai Allah lama abu da bi haƙin illallah wa anni rasulullah ka sanar da su cewa manzon rama alaihi salatu wassalam manzo ne na Allah abu na farko kenan fa inhum ata'u li dalik idan sun yi maka da'a ga wannan sun tabbatar da babu wani macancancin a yi mishi wuta da gaskiya sai Allah tauhidi kenan sun tabbatar da mandan rahama sallallahu alaihi wasallama manzo ne daga Allah da'atuhu fi ma amara wa sidiquhu fi ma akhbara wastinabu ma naha anhu wa zajara wa Allah ya abuda illa bima shara'a fa inhum ada'u lidhalik in sun maka da'a ga wannan fa'alimhum fa'alamahum ka sanar da su anna la haftara da alaihim khamsu salawatin fi kulli yawmin wa layla ka sanar da su cewa Allah ya farallanta musu ya wajabta musu yin sallah biyal a yini da dare a yini da dare asuba a zaula asar magriba isha ka sanar da su cewa Allah ya farallanta musu waɗannan salloli guda biyal mutukar da hankalinsu da lafiyarsu wajibi ne su fa in ma da'u lidalik idan sun maka da'a ga wannan sun karba maka sun tabbatar da za su yi sallolin nan guda biyar a yini da dare fa'alama muka sanar da su an lahaftar da alaihim sadaqatan fi amwalihim to akhadhu min agniyaihim wa taruddu ala fuqaraihim muttafaqun alayhi kai ma'az ka sanar da su cewa Allah ya farallanta musu ba da sadaka ta zakka fi amwalihim a cikin dukiyan nan tasu fi amwalihim kaji Allah ce dukiyan nan tasu wanda shi Allah shine ya dauka ya basu eh to khazu min aganiyaihim za a karbe da daga mawadatan su wanda Allah ya shinhuda musu arzikin kasar rabon na Allah ne kana ganin wani bai cincinta ba ce yana dukiyar sai ka rasa yadda za ka yi Allah ne sai cikin aganiyayi cikin mawadatan Allah ne ya sanya shi ya shinhuda musu dukiyar to ana karɓai ta zakkan nan ga waɗanda Allah ya shinhuda musu dukiyar ya ba su tasu ce amma sai ya ce musu mi a hudda zakka a hudda wani haƙƙi na Allah wata ruddu ala fuƙara'im kuma a mayar da ita akan mabukatansu a bada ta akan mabukatansu don ka gane addinin musulunci addini na tausayi addini na shin kai addini taimakon juna da agazawa a karbi zakka ga mawadata suwa za a raba ma mabukatan cikinsu eh masu bukata na cikinsu yana daga cikin abin da ke haddasa adawa tsakanin masu kuɗi talakawa rashin fidda zakka yan uwa ko a fidda ta sama sama a zuwa baka wata ɗari ko jika biyu ko jika uku a baka wanda bata wuce ba ka zuba isansu na inji ko ka sai naman miya da ita ta ƙare to in an karɓe ta a gurin mawadatan yan uwa talakawan ake rabawa kakka zamanto kana dukiya ga talakawa a kewaye da kai waɗanda Allah ya zana cikin waɗanda za a baiwa zakar kuma ka zamanto ba ka wadatar da su ɗan uwa domin a yaƙi da zaman banza a yaƙi da Allah ba ku mu samu samun naku shine namu in an hudu zakar a fitar da ita arba ma talakawa masu bukata wanda su Allah bai shin huda musu ba dukiyar domin wani bawan Allah zaka ga tun da ka tashi a ungoku yake neman kuɗi har yanzu ana nan Allah bai shin huda dukiya mai yawa ba Allah ya ruwa mashi asiri dai ana samu ana ci ana sha kullun sai an nema wani kuma a gaban ka za a he shi babu yanda zaka yi da shi eh Allah sai shin huda mashi arziki kana ki kana gani ka tafariyar dukiya ya zo ya bashi a gaban ka aka ahe shi ya girma kana kallo a gaban ka ya fara zuwa kasuwar dole ko a gaban ka ya fara yin tebur a ungoku ko a gaban ka ya fara yin akwaku eh ko a gaban ka ya fara zuwa Kano yau gasa suna zuwa Dubai kuma a gaban ka aka ahe shi babu yadda zaka to hazumin agani ya ihim za a karbi zakka daga mawadatansu wa turuddu ala afqara'im a mayar da ita arba ta zuwa talakawa dan uwa wannan yana daga cikin ababen da suna ta tabbatar maka hukuncinta da kuma dalilin wato ita zakar kanta dan uwa musulmi ka gane haka saboda haka yan uwa za mu koma cikin wannan littafin namu da mu da kai gabaki ɗaya mu koma cikin al-muqaddamatul iziyya li jama'atul azhar ta abul hasan ali al-maliki azrimahullah fi mazhabi imam malik radiyallahu anhu malam yace ba da bismillahir rahmanir rahim babu salisu fi zakka babu na uku a cikin sha'anin zakka wa hiya ibaratun ita zakkan nan abin lura ce abin ne wanda za a lura a yi la'akari an malin daga dukiya makasusin wadda take abin keɓancewa yu'khazu ana karɓar ita zakan nan min malin makhasusin daga dukiya wadda take makhasusin abin keɓancewa dukiya kaza ta kai matsayi kaza ta kai nisabi kaza an ayyana shi ta shekara kaza mallakinka ce ba abin ka bashi sai a karɓe ta daga dukiyar ka wadda take masu abin keɓancewa iza balaga kadara ka ko idan ta kai wani kadari wani gwalgwado makasusan wanda yake abin keɓancewa fi zamanin a cikin wani zamani ko wani lokaci makasusin shi ma abin keɓancewa nisabinta ya kai kaza ta shekara dukiyar mulkinka ce ba abin ka ba shi yusuf ana sarrafa ta ko ana raba ta fi jihatin a cikin sassa a cikin wajaje makhasusatun wanda suke abin keɓancewa to akan wata waje ba zakkan nan idan yana da dukiya wane ne wajibi akan shi ya hudda ta tajibu alal hurri malaci zakka dai tana wajaba akan ɗa al-muslim wanda yake musulmi eh musulmi la ilaha illallah kai ne aka wajabta maka zakar zakaran namiji ne kana au'unsa ko mace ce Allah ya shimfiɗa mata arzikin kasa ko din su mata da zaga Allah ne mai rabon Allah ne mai kasa amma ya shimfiɗa musu dukiya to su ma idan dukiyarsu ta kai nisabi ta kai alƙadari ta kai lokaci kaza sai ya umarce su su fitar da zakka sagiran yaro ne ƙarami zo mai rabon Allah mai kasan Allah ya gani ɗan yaro ƙarami mala shi ne maka misali a gaban ka aka aihe shi matashi Allah ya- ya ɗauka ya bashi Hmm? babu yadda za ka yi in ka mishi hasada ma da bakin ciki kanka Allah ne mai kasan mai raban kai kuma dan waka ne sai ka kare arzikin cin arzikin ka zaka bar duniya kwata ta ruwa da ke kwatawa sai ka kare shi da zaka bar duniya je gidan asibiti dan uwana ka gani wani na dura mishi ruwan amma yana mai doshi bakin iya abin da zai shiga cikin uwar hanjin Allah ya tsira shi hmm zai ga wani yaro dan karami da dukiya au kabira ko kuma babba ne tsoho dago dago ka duki Allah shin fida kila ma an hana shi cin aramaji kila ma an ce diabetes gare shi eh dago dago amma hoga dukiya ɗanɗanan ma ya kai ɗanɗanan ma in yi ɗanɗana bai jin zaƙin sukari ko gishir gishirin bai ji shekaru sun dai amma hoga dukiya to shi ma ta waje bai hudu zakka aƙila mai hankali ne wanda za ka yin shigowa ne mahaukaci ne amma ga dukiya ta masu yi lissafi ta kai alƙadari ta kai zamani abin keɓancewa au gaira hukoninsa fanisabu zahabi to shi nisabi ko lissahi daga inda ake ware hudda zakka a ce dukiyar wane ta kai matsayin ya hudda zakka imma kuɗi ne imma kaya ne to nisabi na zinariya na kuɗi shanshira ko na kayan da suka kai matsayin wannan kuɗin na zinariya ishiru na dinaran idan ka mallaki dinari ashirin na zinariya dinari ashirin na zinariya sai ka tambayi 'yan canji na duniya na yanzu ka ce wai dinari namu na duniyar mutum yanzu wanda ake aiki da shi guda ashirin kudin shi a saifa nawa yake ko a naira nawa yake ko a dolar nawa yake da sauran kudade na kasashe daban-daban muri namu nan Nijar wato saifa ce to nisabi na zinariya 20 na dinara duk mutumin da ya mallaki dukiyar da ta kai ta dinari ashirin kuma ta shekara kuma mallakin shi ce daga nan sai a ware lissafi wani sabul warki muna zuwa mana nisabi ko lissahi na azurwa mi'ata dirhamin idan mutum ya mallaki dirhami ɗari biyu mi'ata dirhamin dirhami ɗari biyu na azurfa sai ka tambaya wai dirhami na azurfa ɗari biyu a sefa kuɗin shi nawa yake ko dukiyar da ta kai wannan kudin wannan dirhamin ɗari biyun nawa ne a sefa yake sai ma na ce walwajibu fi zalika abin da ke wajibi a cikin wannan da muka zana maka rubu'ul ushiri rubu'un ushiri ne zaka hudda iza balaga haulan kamilan idan ta kai shekara cikakka wa kana mulkan kamila kuma ta kasance mulkin ka ce cikakke cikakken shekara ta shekara imma dirhamin ɗari biyu ne imma dinari na zinariya ashirin ne ka mallaka ta shekara a hannunka ta cika shekara kuma mulkinka ce ta kai wannan nisabin mulkinka ce a yau a gurin masu canji a tambayawar da muka yi suka ce mana wato dinari na zinariya guda ashirin kudin shi a sefa miliyan ɗaya da jika ɗari bakwai miliyan ɗaya da jika ɗari bakwai haka yake nisabinsa a yau imma dinari ashirin imma dirhami ɗari biyu to in ka buga shi a sifa kuɗin shi in ka buga a sifa zaka samu miliyan ɗaya da jika ɗari bakwai in ku naira ce kake amfani da ita sai ka tambayi 'yan canji ka ce musu wai miliyan ɗaya da jika ɗari bakwai a naira kuɗinta nawa ya kama da tambaye su kashi a naira kuɗinta ya kama miliyan ɗaya da jika ɗari bakwai a naira kudinta nawa ya kama to shine malam yace maka wal wajibu fi zalika wajibi a cikin wannan rubul ushri rubun ushri ake badawa idza balaga haulan kamilan idan ta kai shekara cikakka wa kana mulkan kamilan kuma ta kasance mulkin ka ce wanda take wato cikakke ba abin ka bashi dan uwa to ɗan uwa musulmi ita zakkan nan idan ka mallaki miliyan ɗaya da jika ɗari bakwai su wane ne ake ciccirawa a raba ko a dunkule ta abada mai kabri don shi ma ƙila in Allah ya sa da rabon arzikinsa baɗin tana zauwa in yi zo ya lissahi sai ya ga abin da ka ba shi kai dan uwa ka tallaba mishi na zakka yau ya juya shi shi ma har ya kai nisabi kaga an samu ci gaba bangaren kasuwanci kuma an yi yaƙi da talauci an yi yaƙi da wato Allah ba ku mu samu samun naku shine namu domin dama ita zakka ana karɓar ta ga masu kuɗi a ma talakawa talaka ne ta hudda zakka ka basa Allah ya kaddara da rabon arzikinsa yana juyawa shekara ɗaya ko shekara biyu idan ya zo sai ya yi lissahi in ya lissahi ya ga ta kai nisabi ta kai miliyan ɗaya da jika ɗari bakwai daga nan sai ya shiga lissahi kuma ya wara hudu haƙƙin Allah tun aka hudu suwa za a ba shi Allah ya ce inna masadaqatu abin sani ita dai sadaka ta zakka lil fuqara'i faƙir mai buƙata wanda ƙila abinda za a ci ma yau babu sai an fita an ji an yi ƙwadago an yi lebura wal masakin ko kuma talakawa sana'ar gata nan sai an je da kyal an yi ƙwadago an yi abin nan a samu mabukata talakawa bikin wal'amilin alaiha wal'amilin alai da masu aikin zakkar idan an yi tsari na musulunci akwai kwamiti da ake na karɓar zakka na musamman masana ne masu ido a cikin kitabu wa sunna littafin a sunta mazuwa sallallahu alaihi da abin da magwasa ta yi a kansa a naɗa su a wakilta su a ɗauki girman amanan nan a basu su je suna bi wurare-wurare na masu dukiya ana tattaro ta a kawo a lissafa a bada ta zuwa ga talakawa to su masu aikin babu laifi a basu ko kuma a cikin shagonka kana da ɗan gida masu maka hidima ko kuma wani ɗan dakonku ne bakin shago ka ba ga wani lamari ɗan uwa sai ka iske ɗan dako a bakin shago wannan mai kuɗin yana bakin shago in an sai kasu suke dora akan mota wannan ya zo ya mutu dan ya zo ya hau dukiyar ko ya karbi shago ya ci gadon shi halowar dan dakon shi ne har ya tsuwa jagab jagab ba a iya hudda zakka mai kabri a ɗauka a bashi bawan Allah ita shi ma ya jarraba ya gani inda rabansa mu'allafat qulubuhum wal amilina alai masu aiki akan ta masu zuwa su karɓo ta ko masu masu hidima yan uwa a cikin shago a cikin sha'anin dukiyarku yan dakonku a masu muku aikace aikace yaran ku dan uwa a rinka hudda mai kabri ana ba su ma da wannan da taimakon Allah idan suka ga ka mai kabrin an ba su inda rabon Allah ya kaddara ta yi albarka tun da tsare dukiyar hannun Allah yake ba da baraka waje ba hikimar ka bace ba wayo kama Allah ba Allah baka dukiyar kuma ba kowa kashi ba kai ku talaka in ka mishi bakin ciki ma a dukiyar ya zaka yi nanu kasam na bainahum ma'ishatan fil hayatid dunya dan uwa mai kasan mai rabawar Allah ne babu yanda zaka yi wannan dan karatun da muke wani inda shi yake ba da karatun da ya zo ya karbe shi to babu yadda zai yi sha'anin na Allah ne shi yake ba da ɗan karatun wanda bai ta kara ya karya ba shi ya raba ya ɗauki karatun ya ba su wani ya ɗauki duki ya ba su wani ya ɗauki mulki ya ba su wani ya ɗauki matsayin su babu yadda za ka yi na nu kasamu na bainahum ma'ishe don filayati duniya ɗan uwa to masu aiki na yan uwa masu kuɗi ku rinka taimaka musu yan uwa muhimmin ma leburorin ku yan uwa muna ganin wani ya tsoho takwab takwab ba Allah har yanzu an tashi a wurin ɗiye shi sai ya je yana neman taimako alhali a ƙoho shagon ku ɗan dakon gidanku ne ɗan dakon shagon babanka ne ɗan uwa ɗan dakon gidanku ne mai hidima ne a gidanku kuma kuna hudda zakkai kuma mai kabri wasu irin mutane ne wannan ɗan uwa musulmi to waɗanda suke aiki a kanta wani mu'allafat qulubun da wanda kuma ake kwaɗan janyo zukatansu su fahimci addinin musulunci su ba musulmi bane amma ana tare da su ila an aka ɗauka aka ce musulunci ya ce mu ɗauki wannan mu ba ku za su ga a addinin musulunci ashe akwai tallabawa da agaza akwai tausayin juna akwai rahama ga juna kaga in Allah ya taimake su daban sun samu musulunci sai ga su musulunta wa fi riqab da wanda ke cikin wuyaye a bashi dukiya ya je ya ba mai gidan shi ya wanshi kansa bawa kenan wal gharimi da wanda ya ci bashi ya ci shi iya wuya kuma ba halin biya ka san wani a neman abinci kun da ciyar da iyalan sai ga an je an karbo ana juyawa duke ga ta nan sai kaga Allah ya sa iyalai sun cinye dukiyar an ji bashi a wannan abin da za a ci a shi ai sutura shi ake nema da sha da sha ba Allah to an ga irin waɗannan wanda bashi ya musu da bai bai yi dan uwa a taimaka musu yan uwa kuma muna kira ga yan kasuwa kuna kasuwanci da bayan Allah kuna tare da su wani da shagon shi in ga cike ki da kaya amma yanzu sai kartuna amma yanzu sai kwalulluka kuna kallo kuma ku hudu zakkan nan ta miliyoyika a kasa cirewa a bashi dan uwa yan uwa dan uwa musulmi dan uwanka a gashi nan musulmi ne matsayin da ya shiga wa kai ma baka wuce ba Allah ya jarrabe ka eh saboda tsare dukiyar Allah shine mai tsare ta kuma baka da Allah yayi ba kuwa kai asali ba ba kuwa kai wayo ba da iya lissafi wani tsari ne daga Allah to wal garimi na irin waɗanda su ci bashi ila can kamfanin da suke zuwa Kano ma suna dauko kayan ana bin su bashi bayan Allah nan kuma Allah ya jarabe shi dukiyar ta sha baya ko babu ita ba wa fi sabilillah cikin dangi waɗanda ake ba danguna waɗanda ake ba zakka waɗanda suke hidima cikin ɗaukar kalmar Allah ɗan uwa musulmi ku tallaba ku agaza ga bayin Allah masu da'awa masu karanta sawa da wa'azzuka masu ƙoƙarin kiran mutane cikin sha'anin addinin Allah masu hidima akwai 'yan agajinmu suna ta hidima cikin aikin Allah ne akwai malamanmu masu karanta su la ya sa'alun nasu ilhafa tarifin jahilu agnimi na ta'affuf su kuma sun kame ba sa roƙo kuɗinka ko ƙasa kake zubda shi ba sa roƙo amma fa talakawa ne suna hidima cikin sha'anin addinin Allah ga ladadanmu na cikin masallati za ka su talakawa ne a unguwa masu kuɗi suna hudda zakka ta fita hankali amma ana kallon su sai a ɗauki jika biyar jika uku jika hudu ha, dan uwa ni dan uwa na dan ka ɗauki jika biyar ko jika goma ka ba mai zata yi mana dan uwa to masu hidima cikin sha'anin addinin Allah suna daga cikin dangi wanda ana ake ɗaukar zakka a basu wabin sabil da matafiyi mai ban hanya waɗannan su ne danguna guda takwas mabukata talakawa masu aikin zakkar waɗanda ake kwaɗan janyo zukatan zuwa ga addinin musulunci da wanda yake cikin wuya bawa da kuma wanda ya ci bashi da kuma matafiyi mai bin hanya da kuma wanda yake hidima cikin sha'anin addinin Allah su guda takwas kinnan su ne dangogi guda takwas wanda ake ba sai Allah ya ce faridatan min Allah wata farilla ce daga Allah a bada wannan zakka zuwa ga waɗannan dangunan guda takwas mabukata talakawa masu aiki a kanta wanda ake kuɗin zanyo zakata zuwa ga musulunci waɗanda suke cikin wuyaye wanda ya ci bashi wanda yake cikin ɗaukar kalmar Allah matafiyi mai bin hanya guzurin shi ya ƙare ba abin zai ci ya sha ya sami isuwa zuwa garinsu yana cikin tafiya ya zo ku taimaka masa ana iya ɗaukan zakka a hudda a ciki a bashi ya ci ya sha ya samu abin da zai isu zuwa garinsu faridatan min Allah inji Allah farilla ce daga Allah wallahu shi Allah alim mai cikakken sani ne hakim mai hikima gwani hakim kenan Allah gwani akwai hikima mai yawa cikin sha'anin ba da zaka ɗan uwa za a yi yaƙi da zaman banza za a yi yaƙi da Allah ba ku mu samu samun naku shine namu ɗan uwa to shine anan malam yake maka hannunka mai sanda da cewa nisabinta dai lissahinta kuɗinka in ya kai wato dinari ashirin na zinariya ko kuma abin da ya shayi dirhami dirhami ɗari biyu na azurwa to abin da ke wajibi a kan karubin ushiri zaka bada idan ta kai cikakkar shekara idan ta kasance mulkin ka ne sai kuma muka koma ɓangaren wani fasalin injimala ya ce fasalin rabewa da sauran lokaci ba mala ya ce fasalin rabewa fi zakatin na'ami a cikin zakka ta dabbobinmu na gida wannan waɗanda ake yankawa a ci fi zakatin na'ami a cikin dabbobi namu na gida wannan su wane ne danguna ne ga sunan wahiyar ibulu akwai raƙumi akwai raƙumi zaka huda raƙuma walbaƙaru ko walbaƙari akwai kuma walbaƙari akwai shanu daga saniya zaka huda ta karkari shine namijin saniya walganami akwai kuma ganami tumaki da awaki tumkiya da rago akuya da ɗan akuya dangogi guda takwas ga suna na farko raƙumi raƙuma biyu kenan ko saniya da takarkari hudu kenan ko walganabi shi kuma ya tara tumkiya da rago shidda ya tara hallo walganabi ya tara akuya da ɗan akuya takwas samaniya ta azuwa shi wanda suke ma'alufatun waɗanda aka turke su ake ba su abinci ausa imatun ko mai shayarwa mai ɗaukar ilawa take ko menene wal amilatun da mai aiki wa mahamulatun da wadda ake ɗora mata kaya wala tajibu in ji malam yace a cikin wannan littafi na al-muqaddamatul iziyya ita zakkar bata wajaba ba fi gairiya a cikin waɗansu waɗannan da muka zana min alkhali na daga doki wal bigari da alfadari wal hamiri da jakki wal raqiqi da bawa babu zakka a kansu doki alfadari jaki raqiq bawa anan a cikin mazhaba ta Imam Malik dan Anas a cikin littafi na al-muqaddamatul izya li jama'atul azhariya tabil hasan ali malik azraimahullah wala fil mutawalladi min az-ziba'i wal ganabi babu zakka a cikin wanda aka haife shi mina ziba idan daga dabbobin daji namomin daji sai ya yi barbara walganami da wato dabbobinmu wannan na gida sai aka ahi wannan abin dabbar wadda ta yi barbarai ta namun daji ne ya zo kuma ya samu dabba tamu wannan ta gida imma raƙumi imma sani ya ce imma timki ya ce imma akuyar ce sai aka aihi wannan dabbar to anan mala yace wala fil mutawalladi wala wanda aka aihe shi abin amina ziba idan da damu daji wal ganami da kuma dabbobinmu na gida malaji wa shuruɗu wujubiha sharaɗin wajibtin ita zakkar a ce ta wajaba a kanka an ta kuna nisaban kamila ta zamanto nisabinta cikakke ne nisaban kamila nisabinta cikakke ne ta kai wato dinari ashirin dukiyar ta kai dinari ashirin in dukiya ce inna wato azurwa ne ta kai misalin dukiyar mi'ata dirhamin dirhami ɗari biyu nan kuma dabba taka raƙumin ya kai nawa daga ina ne ake harawa saniyar taka ta kai yawa nawa akuya da timkiya su kuma sun kai yawa nawa duk a malin zai zana maka daga ina ne za ka fara yawansu in ya kai nawa shi ne malin ya ce an ta kuna ta kasance da muka zana maka waɗannan na dabbobin namu dangunan nan raƙumi raƙuma saniya ta karkari akuya ɗan akuya timkiya rago ta kasance nisaban kamila nisabin cikakke ne mulkan kamila kuma hallo mulkinka ne cikakke haulan kamilan kuma ta cika shekara cikakka ma'amuji isa'i tare da shi mai karɓar zakar cewa ya zo gurinka an zo ana lissahi in kana in ya kasance akwai sa'in inda babu kuwa kina kai da kanka ne za ka yi lissafi sai ka je ka tambayi wa ya sa'alar ulma'a wa ya ƙatadiya filmuttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallama sai ka je ka san malamai na sunna masu karanta suwa masu wa'azzuka waɗanda suke ƙoƙarin ɗora al'umma akan littafin Allah da sunna da kuma abinda magabata suka tahi a kai. Domalin ce maka ma'amuji isa'i tare da zauwan sa'in mai karɓar zakai ya zo, an zo an yi lissahi, nisabinta ya kai kaza, mulkinka ce cikakke, ta cika shekara kaza, in ka na, in akwai shi, in ku babuwa. kenan kai ne zaka ba kanka lissafi to shi ko lissafi nan dan uwa ba za ka iya sanin a dukiya wacce ce ake hudda ma zaka a dabbobi su wane ne wanda ake hudda musu zaka a noma na ruwa na sama wanda Allah ya zubo ruwa daga sama da wanda ka je kai rijiya ka ɗauko kake bar ruwa da kanka kake zubawa da cewa Allah shi yake badawan shi yake shayar da sukin shi yake tsirar da sukin su ma yaya ake hudda zakkarsu shi ne maka maka ishara ko ma faɗar shek abdullahi mai adari da ya ce waye sa'alar ulama waye katadiya bil muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam ka je ka tambayi malamai na sunna ina da dukiya kaza kayana iri kaza ne da kaza da kaza da kaza a shagona ko a mangazata ko abin da na mallaka a karmakallahu wanne ne ake hudda mazaka raƙun mana yau sun kai kaza raƙumi kaza gare ni ya kai zaka in ya kai zakka daga zakkai miye za ka huda raƙumin za ka huda ko ɗan akuya ko akuya walbaƙar akar makallahu ina da shanu saniya ta kaza ce sun kai wa kazashin sun kai zaka malamai na sunna wa yi sa'alar ulama'a wa yi ƙatadiyya bil muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam walganan dabbobinmu namu na jin daɗi na nan gida akuya akramakallah awaki na da 'yan awaki yau sun kai shekara kaza kuma yawansu ya kai kaza yaya ne akramakallahu zakkarsu take wai su alal ulama tumaki da raguna akramakallahu na mallake su mulki na ne ina da su yau sun kai yawa kaza sun kai a hudda musu zakka ko ku ba a hudda musu ko ku daga ina ake huddawa in zan hudda wace irin zan hudda mai shekaru nawa zan hudda suwa da wace da wace ce ake huddawa kina kaga in akwai sa'i mamuji isa'i masu zauwa suna lissahi gurin masu dukiya na fidda zakawan da kwamiti na tsarin addinin musulunci ya kafa su inda ake bin wato tsari na addinin musulunci an yi shi na musamman kenan dama an karantar da su sun karantu sun san iya yawan sun san kamannin sun san adadin sun san iya tamboyin da za su maka wacce ce ake hudda wacce ce ba a hudda wacce ce ta kai a hudda wacce ce ba ta kai a hudda ba to su wannan kaga ya zo maka cikin sauki za ka zana musu kawai su diba su gani wa inne ne shari'a ta tabbatar wani shari'a ba ta in za su ɗauka su hudda wannan wacce ce za su ɗauka in kana in akwai in ku babu ha kinan dubara ta rage ga mai shiga rijiya dan uwa musulmi ka gane dan uwa musulmi sadaka da tallabawa da agaza fitar da haƙƙin Allah na zakka yamhaqullahu riba wa yarbi sadaqat Allah yana damƙe albarka ta riba, ta dukiya ta tarwatse ta lalace, warbi sadakat kuma Allah yana daɗin dukiyar da ake hudda mata zakka, uwa. Sadaka da kyauta da hudda haƙƙin Allah baya rage dukiya sai dai ta ƙaru. Mm. kadiba ka gani dan uwa musulmi tsari na addinin Allah dinin Allah mala'iku guda biyu suke sabka a duniyan nan tamu su yi addu'a ga ɓangaren al'umma guda biyu mala'ika guda ya ce mai tallabawa da agazawa, ya Allah ƙara mushi, haɓaka mushi dukiyan nan tasa ya Allah. Mala'ika ne yi addu'a, kasan addu'a mala'ika ku karɓaɓa ce. Mai tallaba da agaza mai hudda zakka mai sadaka, Allah ƙara mushi Allah, wanda ya riƙe ƙarƙadab zakkar bushi-bushi ake wata an hudda wata ba hudda ba ba talla ba agazawa wai Allah za a ma wayo wajen zakar wanda ya halice ka ya san abin da kenan alimu ne Allah ya ce wa hakimun mai hikima ne mai cikakken sani ne da ya kawo magana waɗanda za a ba zakar duke za ka ya san inda ka hudu da bana kudu alimun hakimun kuma mai hikima ne gwani kenan Allah to bangare guda cikin mala'ikun zai addu'a ce wanda bai tallaba bai agaza Allah damƙe masa Allah hana shi Allah tarwatsa dukiyar tasu dan uwa saboda ka yan uwa musulmi ina ganin an nuna mun lokaci yayi nan ya kamata mu tsaya da fatan abin da aka ji mun yi daidai wannan ba yakin mu bace ba dabarar mu bace dan karamin almajirin ku ne Muhammad Kabiru Malam Umar da magaran Niger abin da aka ji daidai wannan daga Allah ne Allah ya tabbatar mana abin da ya tabbata cikin littafin Allah da sunna ingantatta abin da ke kuskure daga shedan ne Allah ya kankare shi daga azukatan al'umma ya tabbatar da mu akan sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama Allah ya sanya mana ikhlasi Allah ya sa muna yi dan shi Allah subhanahu wataala ka tsare mu da bai da kai ya Allah subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته